أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara mun kwana a cikin babu fadli tiba'il jana'izi a dai cikin kitabul jana'izi kamar da aka sani mun karanci babu ba da yawa to mun kwana a cikin babin fadala ta bin koraka janaza wace fadala Allah tabaraka wa ta'ala ya tanada ga wanda ya raka janaza ittiba'ul janaizi shine bin janaza sai a fassara shi da raka janaza imana abita wanda in an tuna can baya mun yi maganganun malamai fuqaha'ul amsar tun daga kan sahabbai har tabi'ai da ayyimma da tabi'u tabi'ina da ayyimma sun faɗi irin fahimtar su akan wanda zai raka janaza ina zai tsaya mai raka janaza gaba yake shiga yayi mata jagora aka ce ga fuskar shigarsa gaba in yi shiga gaba ko saboda mi saboda masu raka shin nan suna nema masa gafara wajen ubangiji shi mai laifi ne da haka mai laifi shi wanda ke ceto sai shiga gaba ya gabata wajen neman ceto wajen wanda ake neman ceton gare shi shine hikimar shiga gaban mai rakiya wasu kuma suka ce a'a baya zai tsaya to me huska tsayawarsa baya in an ce huska tsayawarsa baya huska tsayawarsa baya abin da yake nufi za a raka shi zuwa gidan shi ne shi yanzu gidansa za shi da aka shi ke shiga gaba don gidansa za shi su masu rakiya ne da aka aka ce sai ya tsaya baya ka ji huska tsayawa bayan kenan wasu kuma suka ce musawa ce gefe da gefe to duka dai an tuna ya gabata cewa da ma bambanci na fuqaha na mazahib kowanne da abin da yake faɗa to duka ya gabata wannan insha Allah saboda haka yanzu bayani dai akan fadalabbin ko rakawar ita janazar ciki muke an gabatar da asarin zaid ibn sabitin inda yake cewa idza sallaita faqad qadaita allazi alayka sannan an gabatar da na umayd ibn hilal yace ma alimna alal janazati ibnan walakin man salla sun maraja a falahu kiraɗin za a ga wannan magana mawkufiya ce gare shi amma in an dibe ta da dukka hukuncin tarafi in sha bayanin in an cimma irin wannan muna bayanin shi ma'ana sahabi ya faɗi wata magana a hukunce za a ce mawkufun wannan magana mawkufiya ce akan shi sahabin amma hukumu harrafu hukuncin tarafi daidai yake da ya ce manzo Allah ya ce amma kuma ce manzo Allah ya ce menene sai aka ce to akwai wasu abubuwa keɓantattu in sahabi ya magana kansu la madkhala lirra'yi fiha irin wannan maganganun ra'ayi ko fahimta ba ta shiga ciki in ka ji ya faɗa to ko bai ce manzon Allah ya faɗi ba to daga manzon Allah bai ji iyaka dai bai yi rafin bane mubasharatan amma hukumuhu arrafu kamar yanzu sahabin da zai ce ran tashi alkiyama za a yi kaza to ran tashi alkiyama shi wannan bayanin ra'ayi bai shiga ciki fahimta ba ta shiga ciki sai a ce kai tsaye daga manzo Allah ya ce sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko kuma mun zamu ana umurnin mu lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ga yadda muke yi duk wannan sahabi ya faɗi haka mun zama muna aikata haka zamanin annabi sallallahu ta'ala sallam yana da hukuncin raf'i to duka akwai alfazu waɗanda suke da hukuncin raf'i to haka shi ma irin wannan cewa in an yi sallah ga ladar da za a samu sahabi bai wumi ya faɗi haka min indiyati ma'ana ta ji hakkansa ya faɗi haka ba zai yi ba sai dai daga annabi ya ji ko da bai ce ya ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya ka diri sai sai a ce irin wannan da irin wannan da irin wannan sahabbai ba su da ra'ayi ko fahimta a ciki daga manzo Allah suka ji don haka za ka ga mawqufiyar ruwaya amma daga ƙarshe sai ka ji an ce hukumu harrafu hukuncin tarafi wannan duk mun yi shi sai mu ci gaba haddasana abun numani
حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنهم يقول من تبع جنازة فله خيران فقال أكثر أبو هريرة علينا فصدقت يعني عائشة أبا هريرة وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قرارين كثيرة فرطت وضيعت من أمر الله
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنهم يقول من تبئ جنازة فله قيراط فقال أكثر أبو هريرة علينا فصدقت يأني عائشة أبا هريرة وقالت سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرا حدثنا أبو النعمان إمام البخاري أبو النعمان يا ذن فدموا قال حدثنا جرير بن حازم yace jarir ibn hazim ya zantar da mu qala sami'tu nafi'an yace naji imamu nafi' bararran abdullah ibn umar bararri bawan abdullah ibn umar wanda abdullah ibn umar din ya enter shi sai ana ce shi maula bararran sa bawan sa da ya enter a larabci aka ce maula yana ba da ma'ana biyu kamar yadda dai an sha bayanin shi sai dai tunatarwa maula bawan da ka yanta to maulanka ne bararrenka kenan wanda ka bar shi ɗa kayanta shi kenan kai ma kai ma maulan shi ne in shi kuma an ce maula ubangida kenan ubangidansa ne kai ka yanta abinka don haka yanzu kai maulan shi ne ubangidansa ne shi maulanka ne baranka ne kaga da bara da ubangida a larabci duk maula in ba ƙarina to sai fa an yi bayani in ba karina amma yanzu da an ce maula ga shi abdullahi bin umar an san shi ne watan nafi'u ne maula abdullahi bin umar an gane nafi'u ne maula abdullahi bin umar kaga saboda mi saboda an san haka wannan mashuri ne kuma sananne ne to in ba sani ba sai a ce to maulal a'ala ai kaga ba ce mashi maulal asfal ba shi abdullahi ibn shi nafi'u kowa ya san maulal asfal ne ga abdullahi ibn umar kuma abdullahi ibn umar mai gidansa ne ba a cewa kuma maulal ala dan kowa ya san mai gidansa ne da kace maulal ala da kaka ce maulal ala ga nafi'u duk ɗaya ne to in ba karina to sai a ce maulal ala maulal asfal da maulal ala ma'ana ubangida shine maula al'ala maula al'asfal bara to kaga shine shine can a gado maulatun ni'ma maulan ni'ma da maulatun ni'ma shi ko wancan kenan maulatun ni'ma da maulan ni'ma maswani maswani ya dinka to saboda haka shi bararre ne na abdullahi bin umar shi nafi'u abinda nafi yake cewa huddisa ibn umar an ba abdullahi ibn umar labari an zantar da shi anna aba hurairata ba a faɗi kowane ne faɗi ba amma dai an ce an zantar da Abdullah ibn Umar anna Abu Hurairah san dai Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yadda Allah tabbata gare su kaga sun zama jam'i dawa dawa ke da anhum kaga da dai shi Abu Hurairah da Abdullah ibn Umar da babanai ka san duk inda aka ce Abdullah ibn Umar sai a ce radiyallahu anhuma duk inda aka ce Abdullah ibn Abbas sai a ce radiyallahu anhuma da inda aka ce Abdullahi ibn Amr al-As a ce radiyallahu anhuma saboda wasu ne waɗanda da su da iyayensu duka sahabbai ne duk wanda ka jance radiyallahu anhuma da shi da iyayensa ko da shi da baban shi duk sahabbai ne sai ce radiyallahu anhuma to saboda haka kaga ga Abdullahi ibn Umar da baban shi ga kuma Abu Huraira sun zama nawa kenan sun zama uku saboda haka ya ce radiyallahu anhu ya dalla tabbata gare su to labari an sanar da shi ibn umara cewa watan abu hurairah radiyallahu anhu ya kulu yana cewa man tabi a janazatan duk wanda ya raka janaza falahu qirab yana da wani yanki na lada qirab yanki asalin shi kamar dirhami ko irin kwandala din nan to kwandala to sai a raba ta biyu a datsa ta biyu to dan ballin nan shine qirat wasu kuma suka ce dinari ne a kasashe goma sha biyu da balli guda qirat kenan wasu suka ce a kasashe wajen ishirin da hudu ɗan ƙiri guda ɗan balli guda daga cikin kashi ishirin da hudu nan shi ake ce mai qirat to duka dai malamai sun yi maganganu menene ma'anar qirati al-qirat huwa al-juz'u wani yanki ɗan ƙanƙani aljuz'ul qalil wani yanki ɗan ƙanƙani shi ake ce ma ƙiraɗi yace to duk wanda ya raka janaza falahu ƙiraɗun yana da ƙiraɗi ma'anan ƙiraɗi yana da wani yanki na lada yana da wani yanki na lada wanda a riwayar muslim akwai ƙari falahu ƙiraɗun minal ajri kaga ayi bayani kenan falahu qiratun wannan kenan amma a muslim falahu qiratun min al-ajri yana da wani yanki min al-ajri na lada kaga min al-ajri bayanul lil qirat bayani ne lil qirat din falahu qiratun min al-ajri فقال فقال سيدي أكثر أبو هريرة علينا عبد الله بن عباس يجي أقواتا عبد الله بن عمر يجي أكثر أبو هريرة علينا أبو هريرة فا يا يويتا wannan magana ya yawaita faɗinta suka ce watakila abin da yake nufi ya yawaita kada ya zam makuwa ta shiga kada ya zam ya ɗan sha'afa ko wahami ya kama shi a cikin bayanin nan da yake yi sai suka sa shakku a cikin abinda su Abdullahi bin Umar suka yi shakka cikin abinda Abu Hurairah ke tabbatarwa to ya akai fasaddaqat yani Aisha ta Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhuma sai ummul mu'minin Aisha fasaddaqat sai ta gazgata Abu Hurairah kaga bai faɗi kowa ce ce ba sai ce kawai fasaddaqat abinda yake nufi ummul mu'minin Aisha ba ta gazgata ba rashin haka nan sai tasaddaqa yani Aisha ta sai ummul mu'minin Aisha ta gazgata wa ta gazgata Abu Huraira Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wa qalat sai tace sami'tu Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yaqul naji manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa faqala ibn umara sai abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala anhu ma ya ce laqad farraqna fi qarari da kathira laqad farraqna fi qarari da kathiratin haqiqa mun yi sakaci tunda haka ne ko ashe ko mun yi sakaci fi qarari da a cikin yankoka kathiratin masu yawa na lada muna bari wa na mun yi sakacin da irin wannan yanki na lada yanki na lada yanki na lada ya wuce mu wanda a wata riwaya kowane yanki ya kai dutsen uhudu girma yanki ne ba balli ne na lada wani dan gutsure ne na lada amma kai ya dutsen uhudu girma aka ce to me yasa annabi sallallahu ta'ala sallallahu ya zabo ya waro dutsen uhudu aka ce abin da yasa dutsen uhudu wata shaida gare shi na farko dai wasu suka ce saboda kowa san dutsen uhudu kowa ya san dutsen uhudu ɗaya kenan ba mai lalube ya ce wane ne wani dutse ne dutsen uhudu wani dutse ne dutsen kaza za ta ce dutsen uhudu kamar dutsen uhudu wannan da kowa ya sani kaji ɗaya kenan wasu kuma suka ce abin da ya sa saboda shi dutsen uhudu dutse ne wanda yake na alkhairi kaga dai dutse ne amma manzo Allah na mai shaida yana son manzo Allah manzo Allah na son shi manzo Allah ya dawo daga yaki yana kawowa yana hanguwa yace yace jabal uhud din nan jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu dutsen nan na uhud wani dutse ne wanda yake son mu muna son shi kaga dutse manzo Allah sallallahu alaihi yace yana son sa shi ma yana son shi kuma kaga wajen misalin alkhairi misalin alkhairi ladar da za a samu in an je raka janaza za a samu lada kwatankwacin girman dutsen uhudu to saboda haka aka ce shi dutsen uhudu ya samu kyakkyawar shaida saboda haka ake buga misali da shi dutsen uhudu to ka dai ji karshe abinda Abdullah ibn Umar yake cewa laqad farratna fi qarari da kathira haqiqa mun yi sakaci har yankuna na lada sun kuce mana masu yawa kuma masu yawa akwai wannan wannan yana karantar da darussa da yawa waɗannan watan wannan hadisi da muka karanta ko wannan akari da muka karanta yana karantar da hadisi a ma'anona da fa'idoda da yawa wanda daga ciki yana nuna lallai malamai suna da al'adar wata abinda ba su fahimta ba su yi musun shi kaga abinda ba su fahimta ba wanda abu hurera ke bayani sun kusace su ce ya aka haka in ce ya yawaita ma'ana malamai sun fassara ya yawaita din nan suna ganin kamar wahami ya shiga suna ganin akwai dai dan wani abu wannan shi ne yana daga cikin wannan abin duk da ya zan bako to za ka ga cewa lallai an dan musanci wannan abin sannan kuma shi wanda ya san abu ko an musa mai abin bai damu inda ya riga ya san abin ko an musa mai abin bai damu saboda shi ya ala yaqini yake kuma ala basiratin yake akan abin da yake faɗi kuma da ya ji da abin don haka aikawa masu kai a wata riwaya takanas aka tada mutum ya je wajen ummu na Aisha tambaye ta akan wannan matsala wadda Abu Huraira ke yawaita yawan faɗi wanda duk ya rika janaza yana da kira min al-ajr na lada wanda ya rika janaza yana da kira wani yanki na lada har ummu na Aisha ta ce wannan magana haka take haka take manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗe ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta ma'ana imamul bukhari kamar yadda ya saba al'adarsa ce in magana lafazi ya zo garibiyar kalma ta zo ba kuwa kalma ta zo a cikin hadisi musamman in lafazin ƙur'ani ya zo da ita to za ka ga imamul bukhari ya waro ta musamman ya ba ta bayani ya yi bayaninta ya yi sharhinta haka ya saba duk lafazin da ya zo garibiyar kalmar ta zo a cikin hadisi musamman in alkur'ani ya lafzanta ta to sai kaga ya waro ta kamar da muka huto can ne babu ba da yawa ire-iren waɗannan imam bukhari ya waro wata kalma ya ce ga ma'anarta to shi ma nan saboda ya zo a cikin wannan hadisi farratna ma'ana wannan afari na abdullah ibn umar radiyallahu anhu farratna mun yi sakaci ta wannan kalma farratna ta zo a cikin alkur'ani farratna يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله هذا فرطت سكتين يا ندامة أبسا سكتين دني قابل دي شاب ubangiji kiyaye haƙƙinsa kiyaye umarninsa kiyaye haninsa kwaɗayin alkhairansa jin tsoro da gujewa watan azabarsa duk wannan sakaci ne fi jin billah to shi ne to saboda farratu ta zo a cikin lafzin alƙur'ani kuma ga ta zo a cikin wannan asari da abdullahi ibn umar ya ambata to saboda haka sai ya zamo wato imamu bukhari ya waro ce ce ma'anar farratu ay dayyatu min amrillah yace na tuzarta wani umarni daga umarnin Allah na tozarta umarni ma'ana an ce farra'atu ay dayya'atu min amrillah wa ma'anahu ma'ana can da aka ya haka sai alama farratu fi jambillah wa ma'anahu dayya'atu min amrillah kaga dayya'atu min amrillah kaga jambu an karkatar da shi daga zahirin ma'anarsa an fahimci wannan fi jambillah jambi kowa sabon da jambu jambu sasanni jambu gefe jambu kusa an fahimta amma kuma nan da aka dangana jambu ga ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ba a ce kusan ba ko sasannin sai aka ce jambillah ai dayya'atu min amrillah dayya'atu min amrillah haka tawili kenan haka tawili kenan da aka da tawili da tafwili duka mazhabi ne na salaf mazhabi ne na salaf mukabara ce da kuma dagewa akan wata da jumudi akan wani ra'ayi shi kadai ke sa a musanci wannan amma har ko da mutum zai ankara ya fada cikin kwarin bai ma yadda da akwai tafwili kasan shi ya fi kauri domin shi salafu suka fi tafiya su tafi su ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shi yasa abin da yake nufi da wannan tafwidi ke nufi an fawwala ma Allah tabaraka wata'ala sanin wannan to har akai ana musun haka in mutum ya tafwidi ya ce Allah shi kadai ya sani to yayi laifi yayi bata dan me za a ce Allah shi kadai ya sani ya saukar da abu kuma a ce a mai da sanin abin gare shi kenan an maida abin mai gwarinci subhanallah subhanallah kaga rashin dikka a cikin ilimin addini kashi kashi ne abinda Allah ya saukar kashi kashi ne wani ba uzuri dole sai an san shi dole sai an san shi kuma Allah tabaraka wataala bai boye shi ba karare fito da shi fili baka bukatar sai an yi ma taron bayani da tafsiri sannan ka gane to haka suke har abin da Allah ya bai wa kansa sani wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah sanin haƙiƙanin wannan abubuwan na mutashabih sai Allah jamhur suka tafi akan wakafi akan illa Allah wasu kuma suka tafi akan wakafi akan warrasikuna fil ilm kalimar don haka in an kai wakafi aka warrasikuna fil ilmi ya zama adafi akan illallahu warrasikuna fil ilmi to sai zama akwai waɗanda su ma ke bantattu ne Allah ya sanar da su tawilin kaga fahimta ce amma ina jamhuru suka fi yawa ina jamhuru suka tafi illallah waqafi ala ismil jalala waqafi ala ismil jalala illallah don haka in sun cimma irin waɗannan salafu gaba ɗaya mafi yawancinsu sai suka tafi nufawwidu ma'anaha ila Allah tabaraka wa ta'ala la kaifa wala ma'ana mu ba mu gane ba ba mu gane ba ba mu fahimta sai mu fawwala ma Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine abin da mafi yawan salafu suka tafi tare da daga cikin su an samu wanda suka yi tawili saboda la'akari da warasikhuna fil ilmi adabina kallallah shi yasa aka samu daga salafu da su kuma sun yi tawili khalafu kuma su zo bayan salafu su kuma aksarinsu sai suka tafi zuwa ga tawili masu tawili cikinsu sun fi yawa bisa ga masu tafwili saboda tarnaƙin masu tafsiri kaji amma tare da su ma cikin haka a halabun wasu suna nan kan tafwili sai ka ji ma malik ya ce a al-islam ma'lum wa kayfa majhul wa kayfa majhul والسؤال عن مثل هذا غلو وبدعة والسؤال عن مثل هذا غلو وبدعة هكذا الإمام مالك يقول da sauransu a yimma shi amir ruha kama ja'a qira'atuha tafsiruha duka alfazu ne na tafwidi amma a ce wai wani ma ya zo yana bugun gaban cewa wai wai a babu ba babu kwata kwata saboda wannan abu ne wanda aka samu to insha Allah ne wai mutane na za su da izinin Allah babu manin tazara hatta yudfana wannan babi na magana akan wanda ya saurara har sai da aka rufe janaza sai ya saurara aka rufe janaza shine mana wannan babi abin da zai kunsa babu manin tazara wanda ya saurara hatta yudfana har aka rufe janaza ma'ana da rabu da ita ba tunda aka yi sallah da shi yana nan aka raka yana nan har aka rufe yana nan to shi ko wace falala yake da ita wani tanadi Allah tabaraka wa ta'ala ya masa na fadala to wannan shine ba wannan babu abin da zai kunsa kenan to حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت علي على ابن أبي زيد عن سعيد بن أبي سعيد عن مقويه عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد بن شهيد بن سعيد قال حدثني ابي حدثنا يونس قال ابن شهاد وحدثني عبد الرحمن الاعرج ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازه حتى يصلي فله قيراط ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان قيل هما القراءات قال مثل الجبلين العظيمين
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على أبي قال قرأت على ابن أبي زئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه فقال سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حاء وحدثني عبد الله بن محمد هشام هشام حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال حدثنا أحمد بن شبيب حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي قال حدثنا يونس قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي فله كراط ومن شهدها حتى تدفن كان له قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين wannan hadisi Abdullah ibn Muslima zan tada mu qala shi qara'atu na karanta ala ibn Abi Zaid Abi Sa'id ibn Abi Zaid ibn Abi Zaid ya rubuta na karanta in an tuna can a kitabul ilmi can farko farkon Bukhari din Imam al-Bukhari ya kawo mana al-qira'atu ala shaykh al-qira'atu ala shaykh daga cikin nau'o'a da huskokan tahammulur riwayati wa ada'uha akwai alqiratu ala shaykh wanda zai riwayar da kai zai bada abin nan dinsa marwiyat dinsa kana karantawa yana saurare ko ana karantawa kai da sauran waɗanda yake riwayatarwa shi yana saurare to in ka je sai ka ce qara'atu alayhi qara'atu alayhi fi ma qara'atu alayhi shi ne ya ce wa ƙara'atu ƙala ƙara'atu alaɓi abi zibin an sa'id ibn abi sa'idin al-maqduri an abihi annahu sa'ala abu hurairah haqiqa ya tambayi abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu fa qala sami'tu an-nabiyya sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace naji manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam sai ce ha hawala sanad ma'ana rike wannan isnadin in ƙara ma wani wanda duk mutanen su ɗaya ne an gane ma'ana ya samu wannan ta hanyoyi da yawa amma ga hanyar farko rike ta ai kaga ba faɗi hadisin ba amma hanyoyin yake son ya taro maka sai ka rika su sai ya baka abin da isnadodin suka kunsa wani matani ɗaya ne sai ce ha tahwilu sanad ko hawwala sanad wa haddathani abdullahi yace abdullahi ibn muhammad ya zantar da mu haddathana hisham yace hisham ya zantar da mu haddathana ma'mar yace ma'mar ya zantar da mu ma'mar ibn rashid an az-zuhri ya karbo daga muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri an ibn al-musayyib ya karbo daga watan sa'id ibn musayyib an abi hurairah radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu ta'ala alaihi wa sallama qala yace haqiqa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yace kaji hanya ta biyu هذه هي تبي يجي حدثنا أحمد بن شبيب حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد يجي أحمد بن شبيب بن سعيد يا ذن تدم قال يجي حدثني أبي بابا يا ذن تدني قال يجي حدثنا يونس يونس يا ذن تدم واتن قال يجي قال ابن شهاب يجي ابن شهاب ياتي ابن شهاب الزهري رضي الله عنه فشيني ابن شهاب ياتي shi ne muslim bin shabin asuri kaga ta haɗe can sannan wa haddathani shi ma wannan isnadin yana rabuwa biyu qala ibn shihab wa haddathani abdurrahman ibn al-a'raj shi ma wannan isnadin yana da harshe biyu harshe biyu gare shi ma'an harshe biyu ibn shihab ya ce haddathana yunus qala ibn shihab ibn shihab yace ai kaga can ma akwai ibn shihab an ibn shihab ko can baya akwai can din wancan da muka wuto akwai an ibn shihab gashi an sayyid an abi sayyid al-maqburi ganan na gaba wa haddathani abdurrahman al-a'raj وحدثني عبد الرحمن الأعرج قاش أنا الزهري قاش قاش ما أنقش وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا حدثنا هشام حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن الزهري عن ابن المسيب زهري إن إيه؟ أبا كل وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال باب شي ka kaga akwai shi nan sai kenan to sannan shi kuma wannan bambancin su wancan da an'ana yake ma'ana an'ana kaga ya ce an ibn shihab yace an ibn al-musayyib amma nan sai ya ce ƙalabin shahabin wahaddasani da tahdisi wancan da an'ana wancan da tahdisi bambancin su kenan wahaddasani kaga adabi ne aka wancan riwaya wahaddasani abdurrahman al-a'raj yace abdurrahman al-a'raj ya zantar da mu anna aba hurairah ta ce haƙiƙa abu hurairah radiyallahu anhu qal haƙiƙa ya ce to kaga sai yanzu aka kawo don haka yanzu in ci asani da ya kawo daban-daban to yanzu duk ka rike su can an ce sami itun nabiya sallallahu alaihi sallam sai aka datse ha nan kuma annan nabiya sallallahu ta'ala alaihi wasallam qal sai aka tsaya nan kuma har ya kawo to sai dai ka sai ce qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man shahida li janazata hatta yusalliya a wata nusha a wata nusha hatta yusalla eh har a sallace ta hatta yi salli har shi ya sallace ta wanda duk ya halarci janaza har ya yi sallah gare ta falahu qira'un yana da wani yanki na lada wa man shahidaha hatta tudfana wanda ya halarce ta hatta tudfana har har a rufe ta har a rufe ta to yana da lada to hatta tudfana dinnan malamai suna da sabani akan shi shilladan nan guda biyu da ta sallah da ta rufewa yaushe ake samun ta wasu suka ce da zaran an aje mamaci cikin kabarinsa to an rubuta ma ko daga nan ka juya ka ka samu wannan daga nan in ka juya ka samu wannan haka wasu suka ce wasu suka ce a indan jihadin dafne dai ba a samu sai an ƙara rufewa kaf sannan a samu ƙabla ihalatu turab an rufe ka san wannan ƙasar da za a sa wadda za ta yi tuli ita kaga ba an rufewa ce an rufe an sa itace an sa ganyaye an sa ɗanyen ƙasa an daddaɗe an yi komi an daidaita kaga sunan shi an rufe amma yanzu a sa wata ƙasa wadda za ta yi tuli haka taimai tuli haka to ko ba a sa wannan kasa ba za ta yi tuli in dai an sa shi ciki an sa wata kasa an rufe ana iya juya haka wasu suka ce wasu suka ce a'a har wannan kasa sai an gama kowa ya kakkaɓe hannun shi an gama kenan to sannan za a samu duka kuma kowanne na da riwayar da ya dogara da ita akwai waɗanda su dogara da riwayar hatta tuza a fil lahdi ya raka hatta tuba aka ajiye ta fil lahdi da aka suka ce da an sa shi cikin kabari ba ma sai an rufe ba an rubuta ma lada wannan lada tarakawa don hatta tuba fil lahdi riwaya abi hazimin hatta tuba fil qabri riwaya riwaya abi muzahib kuma inda ahmad hatta yuqda yace qada'u haske an yan kare da baki da وفي رواية أبي سلمة عند الترمذي حتى يقضى دفنها سيأن قاري دفنها أرفيتا رواية ابن عياض وجن أبو أوانا حتى يسوى عليها سيأن ديدي تكسا أكتا kaga saboda haka wannan sabani da ka gani sabani ne wanda ya haihu ta riƙo da riwayoyi mabambanta riwaya da ta ce hatta tuza'a su sun riko da ita don haka samun wannan lada har a ajiye shi cikin kabari don haka magana a ce sai an bi da ƙasa an rufe an yi kaza an yi kaza an yi kaza an ƙare to ba sai lokacin za a samu wannan lada ba ladan nan in dai ka raka hatta tuba yanzu in ka raka hatta tuba sai da aka sanya cikin kabari shi sai kawai kai cikin kiyamur da baka iya tsayawa har a ƙare to ka samu wannan ladan saboda mi saboda riko da wancan nasi na hatta tuba amma wadanda suka riko da sai an gama hatta yi kuba dafnu sai an kare binnewa to da haka sai an kare komi dan da wata lura za ta kama ka to ladar sallar kaɗai ka samu ba ka samu ladar wannan kira ɗin da daga baya to kaga wannan bisa ga fahimta ce watan saɓanin sai zan wanda ya haihu ne daga watan riwayoyi waɗanda suke mabambanta to kada dai amince da babu manin tazara hatta yudfana babi na wanda ya saurara har aka rufe janaza to ga abin da yake da shi na lada to قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي فله قراءة ومن شهدها حتى تدفن كان له قيراتان ina da yankuna biyu na lada ƙila sai aka ce malki raɗani a riwayar ba a faɗi wane ne ya tambayar ba an dai ce kawai ƙila malamai waɗanda suke kula da irin wannan janibin masu kula da wannan janibin masu mubhamat mubhamat a hadisi su nan suka fi kwarewa kuma nan suka fi faɗaɗawa ma'anar mubhamat sai a ce kawai wani mutum ya ci sai wani mutum ya taho wani mutum ya taho ko wakila aka ce to sai sun yi kwankwancin sun gane sun gano manil ka'ilu wannan kila da aka ce wane ne ya faɗa to su fanni mubhamat to abinda suka ba da ƙarfi kan shi kenan ya ce wani rajulun kama rajulun ko ja a rajulun ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu ko wani mutum yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su yi kwankwanto sun gano wannan mutum wani mutum ne wannan mutum da ya zo wani mutum ne wannan mutum da ya ce wani mutum ne to amma dai abinda Badruddin al-Aini yace ba a ambaci kowa ne ne ba da aka ce kila din nan ba a ambaci kowa ne ila aka ce ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa malki ratani wani yanki ne guda biyu wa malki ratani misqal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mislul jabalain al-azimain yace misali yankin nan ya kai misalin duwar wasi guda biyu manya manyan duwatsu nan guda biyu da za a samu in an halarci janaza da in an halarci rufewa abinda ake samu na lada ya kai girman dutsen uhudu mislan jabalaini yace al-azimaini misalin duwatsu guda biyu wata riwaya tace al-qiratu mislu jabali uhudin mislu jabali uhudin qirati ladanin kamar misalin dutsen uhudu a ce kamar lunkin sa biyu lunkin dutsen uhudu biyu cewa sai sahabbai kadai a ba muƙayyadi ba ne ko kaɗan ana tarafi ma ga waɗanda ba ba sahabbai ba saboda ba aya ba ce ba hadisi ba ne ijtihadi ne eh aya ta ce radiyallahu anhum wa radu anhu kwarai da gaske amma ba ta taƙaidi ba ta ce to wannan lafazi ba sai su haɓai ba wannan lafazi ba sai su haɓai ba ai ba ta ce haka ba amma dai ta yabe su da tarabbi radiyallahu anhu saboda haka wasu suna ganin da yawa kuma abinda suka tafi kenan addu'a ce girmamawa ce don haka za a yi wasu haɓai da waɗanda ma ba su haɓai ba da waɗanda ma ba su haɓai ba sai ka ga duk da ibn taymiya ba a cikin fatawa ɗinsa sai ya ambaci sufaye irin su sida abdul jini da sauransu da sauransu ya ce radiyallahu anhum kuma dukkan su ba sahabbai bane amma har shi a wajen shi radiyallahu anhum ne su radiyallahu anhum ne kuma ba sahabbai bane amma su jigajigan sufaye ne irin su fudayl irin su sida abdul qadir jini قدس الله روحه سي هذا سبب سي رضي الله عنهم وان الجبال سوف الله تعالى musu yadda saboda haka bai kayyade ba su to babu salati sibyani ma'an nas wannan babu yana magana akan sallah ta kananan yara tare da sauran mutane akan janaza za a yi mamaki a ci a to ai can baya an yi magana akan suhuhu sibyani sahun ƙananan yara tare da manya a sallar janaza ana jin wancan wannan ba takrari bane daga wancan haka wasu ke gani wannan ba takrari bane aka ce wasu ka ce ba takrari bane yana da ma'anar da wancan bai da ita don haka akwai buƙatar kawo shi shi wancan yana magana ne kan sahun in an haɗu a sallar janaza akwai akwai ƙananan yara akwai manya to manyan sahunsu za a yi daban ƙanana sahunsu daban ko ko cakuɗa za su yi su jera sahu duk gabaki ɗaya sai wancan athari na abdullahi bin abbas sai ya tabbatar da cewa gaba ɗaya za a yi ba a sahun yara daban sahun manya daban a duk dai da yaran da manyan duk za a cakuɗe a yi sahu iyaka a jiyar sai kaga a cikin sahu akwai ƙanana akwai manya akwai ƙanana akwai manya akwai ƙanana akwai manya to abinda waccan tarjama take karantarwa kenan ita ko wannan gabaki ɗaya mashru'iyyar me hukunci ko suka ce duk da haka dai raba ɗaya biyu ne ai a can ana gano mashru'iyya bancin shi hukuncin sahun kuma yana karantar da mashru'iyyar sallar su ƙananan yara ai kahin ai maganar sahu sallar tasu ta tabbata su yi sallah ga janaza shi aka fara fahimta kafin hukuncin jera sauƙaunin su tsalayyar ta hala dai akwai maganganu a cikin masu shiro na cewa akwai takrari wasu kuma suna ganin babu takrari
حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا يعلى بن ابي بكير حدثنا سعيد حدثنا ابو اسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبره فقالوا هذا دبل أو دبلت البارحة قال ابن عباس رضي الله عنهما فصفنا خلفه ثم صلى عليها
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة قال قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن آمر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قبرا فقالوا هذا دفن أو دفنت البارحة قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فصففنا خلفه ثم صلى عليها وأن الحديث يعقوب بن إبراهيم هذا تدم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير يتي يحيى بن أبي بكير هذا تدم قال حدثنا زائدة يتي زائدة هذا تدم shi kuma za'ida ya ce qala hadathana abu ishaq ash-shaybani yace abu ishaq ash-shaybani ya zantar da mu al-amir ya karbo daga amiru shine ash-sha'bi eh amir ibn sharahil kenan a rika sanin sunaye da danganan su da kuma laqabban su akwai lokacin da zai ce an sha'bi ya sha gabata ko to mun san waye sha'bi sha'bi laqabi ne ونسبة أما سنن عامر بن شراهيل عامر بن شراهيل الشعبي كاجي كو شعبي دين بابو سي عامر كما عامر با نسبة بل أتي ولا عامر ني شيني عامر بن شراهيل الشعبي ذاك يتي العامر يا كربو دغ عامر عن ابن عباس شي عامر بن شراهيل الشعبي يا كربو دغ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ابن عبد الله بن عباس يجي اتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قبرا فذا الله صلى الله عليه وسلم يازو وني قبري يازو وني قبري فقالوا sai sahabbai suka ce hadha dufina aw dufina til bariha wannan kabari ya rasulullahi da kake gani ji aka rufe shi eh hadha wannan dufina an rufe shi al bariha ta jiya aw dufinat ko an rufe ta a jiya in an tuna wannan ya gabata wani hadisi ya gabata aka ce wani ne wanda maza Allah bai da lafiya maza Allah na zuwa gaida shi da ya rasu sai ba faɗa maza Allah ba sai da safe maza Allah ne ce sai aka ga kabarin nashi to sannan ne ake faɗa maza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati mi ya hana ku sanar da ni mi ya hana ya rasulullahi mun ga dare yayi kada mu tsananta maka kada mu dora maka nauyi mun ka ga dare yayi muka tausaya don haka nan muka rufe shi manzo Allah sallallahu ta'ala sallam sai mai sallah ko kuma wata tsohuwa ce wadda ta sha ta saba zuwa sharan masallaci manzo Allah sallallahu alaihi ya saba da ita ya san ta sosai sai ta rashin lafiya wanda har manzo Allah sallallahu alaihi ya ce in ta yi fati a sanar da shi ma'aiki sallallahu ta'ala sallam ya zo ganin ta ba ta da lafiya ce in ta yi fati a sanar da shi sallallahu ta'ala sallam ka san in ba annabi ya wannan ba eh to za a ga abin da ba ka zo diba mara lafiya ka ce to in ya cika sai a sanar da ni to sai bai sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda mi saboda matsayinsa a al'umma matsayin shi ga kowa don haka ba a jin makomi sannan kuma annabi sallallahu ta'ala sallam yana nuna mu'jiza ce yana nuna rashin lafiyar nan ba ta tashi ba za ta tashi ba saboda haka kawai in ta cika a sanar da shi to ai a sanar da shi din nan duk ya goge komi duk wani zulumin za ta cika za ta yi kaza za ta yi kaza manzala ce a sanar da shi abinda zai biyo baya a sanar da shi to duk ya fi komi ya fi komi duk wani abu da ake ji mata wajen Allah da komi da komi to yanzu wannan tsoron ya dauki manzala ce a sanar da shi kawai a sanar da shi kaga kenan zai mata sallah zai mata addu'a zai yi mata kaza zai mata kaza da sauransu to wannan duka ya gabata in an tuna to da haka yace au dufinat dufina au dufinat rawi na shakka dufina au dufinat rawi na shakka domin riwayar sun taho wata riwaya ta ce namiji ne wata riwaya ta ce mace ce قال ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما دال تبت غريس يجي فصففنا kuna ku fasaffana fasaffana manzo Allah sai ya jira mu saffana mutaddi ne an gane amma fasaffafna lazim lazimi ne safaftu na yi sahu sahu saffa saffana ya jira mu saffana manzo Allah sai ya jira mu ce to ku jira ku yi layi sallah zamu sai manzo Allah ya jira su shine fa saffana amma fa safafna sai muka jera da kanmu fa safafna sai muka jera mhm kuma da ba ka'ida ce shi mudha'afi ya hadu da damirur rafi kamar damirur rafi to zai zamo an yi takki na wannan tad'ifin shadda shadda ba tad'ifi bane da maka kaidar inda kaga shadda ay tashdidi mislani suka hadu sai aka dora ɗaya akan ɗaya sai aka ƙara mai ƙarfi shadada ne asalinsa sai ce shadda to in ya haɗu zamirin rafi كما ضمير رفع المتحرك كما شددت to in tu ta hadu to sai a kwance wannan tashdidin da ana shadda sai ku ce shadadtu shadadna shadadti me yasa kwance wannan shaddar zuwa gare ta ta kaida ce to saboda haka sai ce fasaffafna halfahu summa qa summa salla alaiha manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai mata salla kaga nan wannan in an tuna ya kawo shi wurare da yawa yin salla akan kabari ko can ba ya kawo shi yin salla akan kabari kaga manzo Allah bai mata salla ba ko bai masa salla ba amma yayi salla a kabarin wannan ya kawo shi amma menene huskar yin yin wannan babu salatu sibyani ma'an nasi alal janaizi duk faɗin da aka kawo tarjama hadisi ko asarin da ke ƙarƙashin tarjamar kar a wuce sai an san meye alaƙa don shi ne karatu da ya kawo wannan hadisin a ƙarƙashin wannan tarjama menene alaƙa menene dalilin da yake so ya gwade ita tarjama na magana akan sallar ƙananan yara tare da sauran manyan mutane ga janaza to sai kawo wannan hadisi na shi wanda aka rawaita daga Abdullah ibn Abbas to Abdullah ibn Abbas yana karami a lokacin yana karami a lokacin to sai gashi da shi aka jera aka yi sahu tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sannan aka aka yi mata sallah kaga kenan an samu ana sallar janaza da kananan yara shi imam bukhari yake so ya karanta babu salati sibyan ma'an nas alal janaiz mashru'iyya yake magana
الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولئك الخاتم من يسر من الخاتم بالهدي والهادي إلى صراطك المستقيم على آله بحبه وبداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد